الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا بقي قوة رمضان هجرة تمنزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة دبو دي da 447 wanda ya daidai da 20 da nawari na turawa yau da hudu ko? 24 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi shekara ta 2026 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka yi ittifaki ba tare da wata hujja ko dalili ba haka sun ka faɗa su da kansu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin wato surat yunus a jiya mun ɗauko bayani kan aya ta 69 zuwa 70 sai lokaci ya muna halinsa to za mu koma aya ta gabanta ta 69 kenan kafin mu dangane zuwa aya ta 70 tun da bayanin su haɗe yake insha Allahu rabbul alamin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون na'am kamar yadda muka sani cewa muna taɓo waɗansu matsaloli da suka shafi wato azumi abinda ake kira ƙadaya al-mu'asira kidanmu al-muta'alliqa bis siyam musamman kuma ko cikin azumin abinda yake da alaka da wato abin nan abinda yake da alaka da ababen da suke sawar azumin mutum ya kari ina fata an fahimce ni a jiya mun tattauna akan matsala wadda ta shafi zancen rashin lafiya inda an ka ce wasu malamai sun fassara cewa maridon ko ne irin rashin lafiya ne yana sa mutum ya yi mi ya yi buɗa baki amma wannan in ka duba zahirin shi ya zo mutlak ko ba haka ba ne zahirin shi ya zo mutlak don dama waɗansu masu son rigima galibi suna kafa hujja ne da mujmal da mutlak shikenan saboda sai suna ganin kamar sun yi wani mi sun yi wani kokari ba sani ko ana fahimta ta ba ko in ka dibi yan qur'ani yuna an gane ko galibin tafsirin su tafsirin su su kafa hujja da lugha su zo da mujmal su zo da mutlaq sai su tsammanin kamar wani kokari na sun kai ai Allah ya ce faman kana minkum maridan maridan ko ne irin rashin lafiya ne me maridu jama'a sai a ce mara lafiya a'a wannan la ya tanasab abinda ake kira rike da kyau تفسير القرآن على ضوء المقاصد القرآنية كوكو في ضوء المقاصد القرآنية كو الشرعية da an ka ce maridon ai akwai shi marad illa ne za mu fahimci illa ko wace illa ce tassa Allah ya ce mai rashin lafiya kada ya azumi saboda zai wahala to idan rashin lafiya ba zai wahalar da kai ba ba irin wannan rashin lafiya ne shari'a take zance ba shi ya sama da Allah ya kawo waɗannan ayoyin sai ce mi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul Allah yana son sauƙi gare ku kenan rashin lafiyar da zai wahalar da kai shine ake zance ba wai kawai da kaji kawai wani abin nan ba kama a ce yanzu allura ta soke mutum sai ya ciwo sai ce wallahi kawai shi bai jin daɗin jikin shi ba zai azumi ba shin hana wannan tala'ub ne bi shari'a Allah ya kyauta to a yau matsalar da za mu ɗauka daga cikin matsaloli da suka shafi abin nan abin da ya shafi buɗe baki ababen da suke karya azumi shine al-muftirat al-muttafaq alaiha an gane ko su kadai ne za mu tattauna a kansu shine cewa abin da ake kira al-muttafaq alaiha ababen da suke karya azumi waɗanda an yi ittifaki akan haka tsakanin malamai na farko akwai al'aklu ko ba haka nan bane ci idan mutum ya ce da gangan in ba da gangan bane wasu na cewa sai ya ramka amma zance mafi inganci in mantuwa ce mutum ya yi ya ci babu wani abu a kansa an gane ko na farko al'aklu yana karya azumi ci kenan na biyu ashurbu sha shan abin sha yana mi yana karya azumi na uku sai mi aljima saduwa da iyali yana karya azumi dan Allah ne ce fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl ban sani ko mun fahimta ba to kaga waɗanga Allah ce a ce a sha sai lokaci kaza kaga sai ya nuna cewa mafhumul ghaya idan wannan lokacin ya wuce bai halatta ba mutum ya ci abinci to shi ko na iyali fa sai Allah ce fal'ana bashiruhunna don ya ce uhilla lakum lailatus siyami arrafathu ila nisaikum kaga tunda an ce lailatus siyami daren azumi wannan yake nuna yinin azumi ba a halatta muku ba a alqur'anance kai dan qur'ani yuna ina fata an fahimce ni to shi kenan sai abu na hudu wanda an kai ittifaki jinin haila da jinin biki in ka gada ma ka rarraba su ka ce jinin haila yana karya azumi jinin biki yana karya azumi ko ce a'a da jinin haila da jinin biki duk dai jini ne kawai ka ce shi kenan abu guda ne mun gane ko to sai abu guda da balin shi bai kawo shi ba mai wannan littafi dan dama na gaya muku littafai guda biyu ne muke dan mu'amala da su ta'alif na ustaz dr ahmad bin muhammad khalil وندي مفطرات الصيام المعاصرة أستاذ الدراسات العلياني بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم أقصى السعودية قصيم وتجاهتي شيكو وندن الجامع في مفطرات الصيام المعاصرة وما يكثر السؤال عنه جمع ودراسة الدكتور أحمد باجي العنزيكو العنيزي an gane ko to waɗanda littafan su ne galibi nake amfani da su tare da cewa kuma waɗansu abubuwa suna iya bijirwa waɗanda ba su kawo ba sai a ƙara su ban sani ko mun fahimta ba mas'ala guda wadda zan ƙara wanda ita ma ba su kawo ta ba daga cikin abubuwan da sun kai suke karya azumi muttafaqun alaihi malam abdullahi ridda a ba kawo ta ba in mutum yayi ridda shi na da azumi akwai azumin shi ko babu to ina aya ko hadisi wa man yartadid minkum an dinihi fa ya mutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa man yakfur bil imani faqad mi habita amaluhu to in mutun yarda azumin shi ya kace domin shi al asyamu yana da cikin amalu to yakfur bi wa man yakfur bil imani da ya kafirce mai imani faqad habita amaluhu Allah na ce aikin shi lalace a alkur'anance shi yasa waɗannan mutanen wani lokaci masu rigimar karatu wallahi ba su ma san dalilan malamai bane shi yasa suke yin wata hayaniya Allah ya kyauta to wannan shi dai ne abinda zan faɗa kawai game da waɗannan matsaloli na zamani za mu bar shi bakin haka sai kuma bayani kan waɗansu abubuwa guda biyu da nike son in yi shi ne shi iftar wannan ai an riga an sha abin nan ba mu zo wajen abin nan ba malam yake cewa kamar mutumin da ya buɗe baki da azumi kamar ma'ana an ce Allahu akbar misali kenan lokacin sallar magariba kun san taba da ake sha kun san bala'i ce in ta kama jikin da adam ta kama shi ko ba haka ba to sai mutum ya yi buɗe baki da mi da taba akwai azumin shi ko babu akwai azumin shi shi dama daga lokacin da lokacin buɗin baki ya yi da wanda ya buɗe baki da dabino da wanda ya buɗe baki da ruwa an gane ko da wanda ya buɗe baki da taba da wanda ya buɗe baki da giya ma duk azumin su yayi sai dai wajen buɗe bakin ne abin ya bambanta an gane ko da akwai masu yin azumi su gidan giya suke budin baki an sa mata glass an ta mata komi ta yi sanyi ha ba mahalar duniya Allah da ya kyauta akwai wasu 'yan uwa da suka yi wani aiki da ake kira aiki ne irin na internet abin da ya shafi yanzu irin abubuwa na application na zamani shine sun sanya masa suna muryar sunna ko to wannan muryar sunna wasu matasa ne da yake suna da alaka da internet sun san yadda ake mu'amala da irin waɗannan abubuwa sai suka yi ƙoƙari suka haɗo duka malamai masu yin wa'azi na ƙasar Nijar an gane ko sai suka yi kowanne aka yadda za a samun karatun shi ma'ana an yi wata application ne da ka shiga cikin garin da malamin yake zaka ga sunan shi da ka shiga sai ka samu karatun shi an gane ko to sun yi wannan aiki sun tsara shi kuma yanzu abin da ya saura su ɗora shi saman play store amma ba a kai wannan ba amma dai yanzu dai na internet wanda ake aiki da shi so daga sun tsara shi sunan shi muryar sunna kuma za a tura shi a cikin abin nan group group daban-daban da haka da mutum ya gan shi sai ya san da wato wannan tsarin muna fatan Allah ya sa yadda aka fara kuma a ƙari lafiya kuma Allah ya sa wannan abin ya amfane mu ya amfane su duniya da lahira magana ta biyu kafin mu shiga cikin karatu akwai wani dan uwa a sheikh dr abdulmalik buhari wato wanda ya wallafa wani littafi sunan littafin hikimar magana a cikin karin magana an gane ko hikimar magana in an ce hikimar magana kun san mu dama hikima ai larabci ce yace a cikin karin magana in an ce karin magana shine abin da suke kira al-amsal ko ko proverb da faransanci an gane ko magana ce wadda ba zahirin ta ake son ka kalla ba dan wani karin magana in ka kalli zahirin shi ba za ka fahimce shi ba to ɗaya daga cikin yan uwa shi malam abdulmalik buhari sai ya wani littafi al-hikmatu fil amsalil hausawiyya da yaren hausa ne ya yi shi kuma sai aka bi shi babi babi ina fata an an fahimce ni to ga littafin nan dai an samu an buga da kuma numba ga komi don haka yan uwa waɗanda suke son su san adabin hausa an gane ko sai su yi ƙoƙari su samu wannan an gane ko zai taimaka maka domin ya yi shi ne akan babi babi kuma gashi yana jin larabci ya san abubuwa daban-daban kaga sai ya yi shi a matsayin babi babi kaga sai ya yi babi na hasada dami da munafurci karin magana an gane ko kenan mai hasada sai ya san cewa wanga babi ga daga cikin karin magana da ake yi mishi ba a hushi da ikon Allah ina fata an fahimce ni to sai kuma ga wani karin magana inda ake kinka nan kake arziki kenan kaga idan kana da mahassada kun san abin da yasa an kauce inda ake kinka nan kake arziki saboda in kana da mahassada ka zama nagari mutum in bai da makiya bai zama zarumi za munafiki da kake gani da maki ba banza Allah yi shi ba saboda shi ga taimaka ma ka tashi tsaye ga ka san tsammanin makiya ba su da fa'ida wai wani ya ce makiya ba a'a makiya suna da amfani to gaskiya wannan littafin yana da amfani kuma ya burge ni saboda adabin Hausa musamman ga wanda yake son yayi wa'azi a kasashen Hausa ko inda ake magana da yaren Hausa dole sai ka san adabin Hausa salo ne su kansu larabawa in ka diba yanzu nan fassara alqur'ani sai ka ji an dauko ash'ar shi'rul jahili kafin ba manzo Allah sallam ya zo ne waɗanda ba ma musulmai bane amma tayi ka dibi ibnu jarir at-tabari baiti nawa ya kawo a cikin tafsirin sai kafa hujja da ash'arul jahiliya da waɗanda ba su ba saboda shi hikma cikin magana cikin wake kowane yare cikin abin da nashi ana samun wato hikma kenan ma'ana masu wake daga cikin shi suna da hikma kuma ana samun ɗaiɗaikun mutane masu khutba sai a tattaro waɗannan hikimomin sai a yi littafi to wanga kenan kaga ɗaya ne daga cikin littafan da aka yi ban san dai waɗansu waɗanda sun kai ba kenan kuma hanya ce wadda marubuta matasa suna iya ɗaukar wannan hanya su ci gaba da rubuce-rubuce sannan ba wai da yaren hausa ba a'a dukkan yarurrukan mu da muke da su ya kamata a yi rubutun karin magana a cikin su a aji saboda za a yi amfanuwa da shi a kowane lokaci ban sani ko mun fahimta ba ba abin kada ya takaita gami ga yare guda saboda hikimomi kowane yare yana da masu hikima sai a tattaro a tattaro a tattaro sai a samu hikimomi gaba daya larabawa sun ka ce aqalun nasi man jama'a uqulan nasi ila aqlihi wanda fi kowa hankali shine wanda ya hada hankalin shi tare da na mutane ka ɗebo cikin na wannan cikin na wannan sai ka tattara sai ka mi sai ka hada to sai ka fi kowa wa a'lamun nasi man jama'a uluman nasi ila ilmihi wanda fi kowa ilimi shine wanda hada ilimin mutane zuwa gana shi wancan ya iya fanni kaza sai ka je ka dauka wancan ya iya fanni kaza ko mu ce ya kware a fanni kaza sai ka je ka dauka wancan ya kware a fanni kaza sai ka hada fanni goma ko sha biyar to ya an ka zo karshe mi za a yi ka hada duk ilmumukan su yanzu ka zan kai ne gaba amma wanda bai gane ba sai shi mi sai ya tsaya wasa kuma al'amsal fil lughati al-arabiyya ma ai ilimi ne mai zaman kansa har bincike har magister har doctora ana yi cikin al'amsal akwai wani littafi jamharatu amsalil arab littafi ne in ka same shi sai kai ta ganin amsal na larabawa akwai ma wani littafi da wani amsal cikin alquran ibn al-qayyim ai littattafai abin nan al-amsal ya cire cikin alqur'ani yayi musu littafi gaba daya suna dai amsalul qur'an sannan kuma kenan ma'ana al-amsal cikin alqur'ani da hikimomin su da balagarsu littafi guda ibn al-qayyim yayi sannan kuma akwai wani littafi da wani yayi namanta sunansa amsalun wa aqwalun alamiyya shi ko wani malami ne daga nan da kasar Misr ne ban sani ba ko da kasar Misr ne littafi ne ya tattaro hikimomi na mutanen duniya sannan kuma akwai wani littafi da wani yayi shi ma littafi ne mai kyau uyunul hikam ake ci mishi uyunul hikam wal ibar wannan littafi akwai karin magana a da larabci da hikimomi sun kai kusan guda 1500 a cikin sa da haka in wani ya same shi malam sai ya je gidan rediyo kullun ya rinka ɗaukar biyar biyar yana watsa muku ana Allahu akbar wani ya yi bincike to amma dai ni dai na gaya maka wannan uyunul hikama wal ibar kenan wannan littafi yana da fa'idodi kwarai da gaske don haka dai a zage damce ya ku yan uwa dalibai wajen neman ilimi kada a tsaya wasa ilimi ba wasa bane wallahi in kai yi sake ba ka bincike da an ji ka fara kewaye wuri guda shikenan wani da ka saurari wa abin shi goma to duk abin da zai hudi shikenan kewaye na ra'ayi lamari ya baci saboda babu bincike shine laraba suke ce ma a cikin ilimin abin nan bahasul ilmi yanzu za ku ji ana yawan amfani da shi allafu wad dauran sai ga mutum kawai abu guda na yake ne yake ta kewaye magana guda ta yake ta yi ma 'ya'ya yana juyowa akan babu wata fa'ida kamar yadda wani profesa na i'lam da ya karantar da mu profesa ne na media a kasar libya ana kiransa abdul ati kun san larabar sa abdul ati yadda ke babu suna abdul ati ya yi karatu ne a kasar spain an gane ko dokta ne yanzu ma iraq ne ya zan profesa na i'lam to yake cewa shi in kana son ka aza dan siyasa akan mizani as-siyasi yatahaddathu sa'atan wala yaqulu shay'an shi dan siyasa zai yi magana ta awa daya amma bai ce komai ba na fata an fince ni to shi allafu wa dauran shine laraba suke kira wato abin nan ba sha'ir ya masa baiti yake cewa ka annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u kamar dai ka ce annana wal ma'u min haulina ga munan zamanin ruwa suna kewaye da mu sai ka ce a'a kai mutane suna zamanin ruwa sun kewaye su mi an kai kenan duk abu guda ne to duk ɗalibin ilimin da bai da ma'lumat bai bincike ko da yana da lugha sai ka iske dai fikira guda tashi kai taima yake ta canza ma jumal wannan bai isa tashi da bincike kai karatu kullun ya zama to kana bincike kai da kanka ba sai ka gane wani wuri kuskure na kai ka gyara amma ka zama na rudut shi yasa wanda bai son yayi bincike ko da yana da ilimi in ya ga ana bincike bakin ciki yake shi saboda yana ganin za a sa mutane su daina su daina mi su daina bauta mishi tunda shi in dai ba a binciken to ya san da kullum abin da zai hodi sai dai a bi shi amma in ana bincike to shi yanzu ya yi ilimi bai sun ya ci gaba da bincike kenan masu bincike su ƙara kawo wani abu barazana ne gare shi shi ya za a yi ya karya su yake nema a cikin al'umma shi ko in ka ce za ka karya wanda yake ma addini hidima kai ne ka karya sunan ka kararre dan duk wanda ya ce ya ja da mai yi ma Allah aiki wallahi da Allah yake yi dan haka ka ka saurari tarihi ka duba gani waɗanda sun kaja da waɗanda sun kai ma Allah aiki ya Allah subhanahu wataala ya da su da haka dai a takaicen takaitawa wannan shine bayanin da zan yi kan wannan littafi da haka ƴan uwa su yi kokari su samu wannan littafi su nemi karin magana wanda shi ma zai taimaka musu kwarai da gaske malam fa lokaci ya tayi ban mu shiga cikin karatu ba a sake maimaita aya qul innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhib قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون نعم متاع في الدنيا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون نعم كما يد تفسير مو يكي تفيا شيدي منا فاروا دا علم المناسبات من كاو مناسبة أجيا ابن عاشور da yazo anan in ka duba cikin tafsiri na ibn ashur da kuma ar-rabt wa tanasub bain al-ayat na muhammad sayyid madi da kuma mushaf dar sahaba fi tanasubi wa tanasuq al-ayati an gane ko in kan neme su daidai karkashin waɗannan ayoyin sai ka dubi munasaba amma ibn ashur sai ce wagga qadiyya ce kulliya domin an faɗi irin ƙarya da suka yi ƙalu ta Allahu walada kaga wannan ƙarya ce suka yi ma Allah don Allah ba zai rika ɗa ba wa ma kana wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada kenan waɗanda suka faɗi wannan magana ƙarya suke yi to daga nan sai an kai intiqali daga qadiyya juz'iyya zuwa mi qadiyya kulliyya an gane ko domin yi ma Allah ƙarya ba sai wanda ya ce ɗai Allah yana da ɗaba yi ma Allah ƙarya mun gane wannan da kyau kenan duk wanda ya ma Allah ƙarya yanzu ba ma wanda ya ce Allah yana da ba mm bari ku ji hukuncin duk wanda Allah ya yi ma Allah ƙarya qul innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mun gane wannan da kyau to kaji munasaba tsakanin aya da aya qul ka ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gani qul duk qur'ani ai qul ne tunda an umarce shi da ya faɗa amma in mas'ala tana da muhimmanci kwarai sunanta listir'a'is sam'i an gane ko istira'a da ainun ne an ra'ayu ana ramma ra'ayar ra'a shine yayi min yayi kiyo to sai a ƙara alifun da sinun da ta'un sai a ce istar'a ya nemi a yi masa kiyo to asalin kiyo yana nufin kula an ra'ayu kula kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi istar'a ay talabar ri'ayata shine istir'a sam'i an nemi ka karkada kunnen ka kashi قل إن الذين يفترون آمين قل إن الذين يفترون على الله الكذب كتي للي وأن سكي كركر كريا سجنجنا تزوغ الله an gane ko mun ka ce ala nan a larabci tana nufin sama amma saboda fi'ili tabi'a ta yaren larabci ala tana nuna mi tana nuna sama amma wajen fassara ba a ɗauka shi cewa a ce saman Allah a'a sai dai a ce waɗanda suke yin ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah baka cewa alallahi saman Allah dan babu abin da yake saman Allah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa anta zahiru cikin hadisi wa laysa fawqaka shay la yajuzu listila'u ala Allah la haqiqatan wala majazan haka mallamai sun kace ba ni nice ba to kul ka ce innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba lalle waɗanda suke yin ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah la yuflihuna ba za su ci nasara ba nan kaga sai ce la yuflihuna fi'ili ne mi fi'ili ne mudari'i fi'ili mudari'i yufidu tajaddud wat takrar a lokacin da qur'ani yake sauka la yuflihuna sannan kuma fi'ili mudari'i yufidu al-hal wal mi والاستقبال لا يفلحون بذاسو تنسرا با ينزو أغبما بذاسو تنسرا با shi yasa duk wanda ka gaira ma Allah ƙarya da sunan mallamta ko dan saboda ya samu wani matsayi ko dan ya samu wata dukiya duk abin da kaga ya samu shirme ne ba zai ci nasara ba ban sani ko mun fahimta ba to kaje wannan a cikin littafin at-ta'birul qur'ani jiya mun dauko bayani cewa in kaga qur'ani balaga ta qur'ani aujuhu tashabuh wal ikhtilaf ko kuma at-ta'rif wa at-tankir balagatu at-ta'rif wa at-tankir fi al-Qur'an al-Karim ko kuma awjuhu ash-shabah wal ikhtilaf bayn al-ayat wal asrar al-balaghiyya allati bainaha an gane ko to sai suka kawo jiya na dauko bayani a shafi na abin nan 224 ne fada to zuwa 227 yau ba zan yi bayani ba shine cewa in kaga Qur'ani ya kawo al-kadhib da alif in al jinsiya ce ta shafi kowace ƙarya amma in al ahadiyya ce kenan ƙarya guda ake nufi mun kawo bayanin wannan kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin faman iftara ala allahi al-kadhiba من بعد ذلك الكذب في هذه المسألة التي نناقشكم فيها ban sani ko mun fahimta ba amma da Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban to ba wanda babu wanda an mafi zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ko ma wace irin ƙarya ce nan ba wata ƙarya guda ake nufi ba mun ji wannan da kyau to shi yasa qur'ani in kaga yayi amfani da kalima to sai kai hassara akwai dalili ya kawo irin waɗannan bayanai tun daga safha ta 200 da ashirin da hudu har zuwa in ka diba sofa ta ɗari biyu da ashirin da bakwai za ka ga bayanai masu kama da irin wannan amma akwai abu guda da nake son in kawo sai da gare shi za mu abin nan za mu dakata cikin wannan mas'ala za ka ga alkur'ani ya kawo abu da ma'arifa ko kuma ka ga ya kawo shi da mi da na kira to in ka ga ya kawo shi da na kira ma'ana yana nufin abin ya shafi kowa da kowa bari mu ɗauki misali guda a safha ta 228 ashe nan ne ya kawo wannan bayanin an gane ko a'a safha ta 200 ma da 29 daga 28 da tara inda Allah ya ce a cikin suratul mu'minuna fa bu'dan lil qaumi zalimin an gane ko da kuma inda Allah ya ce fa bu'dan li qaumin la yu'minun duk cikin sura guda ne to me yasa nan Allah ya ce fa bu'dan lil qaumi zalimin bil alif wal lam sannan kuma nan sai ya ce fa bu'dan li qaumin la yu'minun sai ya ce in ji ustazu dr fadl samar ra'i domin ma'anonin maganat sun bambanta wa zalika li anna ula fi qaumin muayyanina kenan da an ka ce lil qaumi zalimin waɗansu mutane ne ake nufi karan kansu kenan an tantance su wa hum qaumu salih su ne mutanen annabi salih fa arrafahum sai Allah yayi ta'rifin kenan ya ce lil qaumi zalimin bi dalili qawlihi fa akhadhatuhum as-sayhatu bil haqqi to tunda an ce fa akhadhatuhum as-sayhatu a cikin suratul mu'minuna can ma in ka koma cikin hudu sayhatu an ka ce ta kama su kenan su ake nufi amma da Allah ce fa bu'udan liqaumin la yu'minuna sai ya ce wa amma thaniya falam takun fi qaumin muayyanina ba waɗansu mutane ne ake nufi ba bi dalili qaulihi ta'ala thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akhiri kaga qurunan na kira ne wato yace ma tasbiqu min ummatin adlaha wa ma yastakhirun thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu fa atba'na ba'dahum ba'dan waj'alnahum ahadith fa bu'dan liqaumin la yu'minun balaghatu at-ta'rif wa at-tankir amma kawai ne zai ce kai can dai an ce da alif wal lam na can babu alif wal lam shikenan babu wata hikima babu ta balaga qur'ani zaka ce ma babu balaga kuma ka ce babu hikima ba gaskiya bane to Allah ya kyauta to qul innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba kace waɗanda suke yin ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah kaga sai kawo as-sila bai ce wane ba bai ce dan kabila kaza ba bai ce dan gari kaza ba bai ce dan zamani kaza ba a'a duk wanda ya siffanto da wannan sifa shi yasa qur'ani ahkamuhu shamila ce alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba kaga nan ba a ce dan garin su wane ba balan ka ce dan garin ku ake ba a ce dan kabila kaza ba ba a ce baban wane ba ba a ce dan wane ba ba a ce wan wane ba ba a ce dan kasa kaza ba ka gani tunda yanzu wani na iya cewa ƙasar America to ai dama lokacin da Qur'ani ya sabka babu wata ƙasa sunanta America to amma allazina yaftaruna ala Allahi alkadiba za a yi su a America za a yi su a kowace ƙasa sai Qur'ani ya haɗe kowa da kowa kenan mun gane wannan da kyau to duk wanda ya makalla ƙarya Allah ce ba za su ci nasara ba kuma ayoyi da suka yi bayani kan waɗanda suka yi Allah ƙarya na faɗa maɗa a maudu'i ne alƙur'ani ko ba haka nan bane an gane ko inna ma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah ko ba haka nan bane da kuma waɗanda sun kai Allah ƙarya ga sunan waɗanda ba su samu komi ba ƙarshe dai asara sun kai dan abin da an ka samu na duniya ya ƙari bari mu je abin nan aya ta gaba mata'un fid dunya sai Allah subhanahu wataala ce mata'un dan jin daɗi ne an gane ko fid dunya anan duniya waggajiya mun faɗa cikin abdurrul masun ya ce tana matsayin mata'un yana matsayin khabar a wajen ɗansu malamai a wajen ɗansu malamai kusa na matsayin mi shi na matsayin mubtada mun kawo wannan waɗanda sun kace yana matsayin mubtada sun kace asalin shi lahum mata'un fi dunya ko ba haka nan bane kamar yadda mai abdurrul masun ya kawo jiya mun kawo wannan bayani to almuhimmu dai mata'un fi dunya a wajen ilmul munasaba wasu sun tafi cewa wagga jumla kamar matsayin amsa ce ta tambaya wani zai iya ce ma Allah la yuflihuna a ba za su ci nasara ba to gashi ko mun ga sun samu kuɗi sun samu gidaje ko ba haka nan bane to sai Allah ce a'a wannan kada ya dame ka mata'un fi duniya dan jin daɗi ne kaɗan a cikin rayuwar duniya malaman har da alqur'ani an gane ko da suka zo suna bayani akan kalimomi da suka zo a cikin alqur'ani sai suke cewa kalima ta mata'un ta zo a cikin alqur'ani wurare daban-daban amma nan abin da nake so in yi bayani a kan shi ma'ana in ka dibe ta kalimar gaba ɗaya za ka same ta a wurare ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai sai ka same ta a wurare guda goma sha shidda amma a nan mata'un ɗin wanda nake so in yi magana a kan shi shi ne mata'un na cikin suratu na cikin suratu ali imran da kuma na cikin suratun nahali su suke yawan rikita hafizan alkur'ani ita yunusa mata'un ne a akwai muna ji da kyau mata'un ne a akwai amma babu qalilun an gane ko cikin ali imrana akwai qalilun amma summa ce za ta zo cikin nahali akwai qalilun wawan ce za ta zo shikenan sai ka rike su kaga nan mata'un fi duniya ali imrana mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad can kuma nahali mata'un qalilun wa lahum azabun alim kaga sai ka rike da kyau amma kalimar za ta zo kusan wurare guda goma sha shida a cikin alkur'ani to almuhimmu kuma kalima ta mata suka ce aslinta a larabci ta dullu alal irtifa ɗaukaka an gane ko sai a ce matu'a yamtu'u ya ɗaukaka kaga ga larabci baka san shi ba kai da in ka ji mata an dai ka san kaya ake nufi to amma an ka ce matu'a ha matu'a ni amma nan matu'a matu'a yamtu'u alarma sai ka ce irtafa'a yartafi'u koma cikin mu'jamul wasit na majma'al lugha al-qahira sai ka duba ka gani ka san wani ko an hadi bai yarda mata'un fi duniya ma'ana dan jin daɗi ne da za su yi a rayuwar duniya thumma ilaina marji'uhum sannan makomarsu gare mu take to dama ga mas'alolin da jiya ni so su shiga ba su samu shiga ba dama mun yi bayanin cewa a cikin littafin ashamil fil furuqil lugawiyya kalima ta ila ash-sheikh Abdul Latif Ahmad Suwairif yayi littafi ashamil fil furuqil lugawiyya yace guda uku ne zai fitar to yanzu gudan da ya fito yana da rai biyu din an yi su za a fitar da su ko ba za a fitar da su ba mu sani ba amma dai muna fatan an kare kuma muna fatan a fitar da su ashamil fil furuqil lugawiyya kalima ta ila mu rike da kyau sai ash-sheikh abdul latif shuwairif a cikin littafin sa ashamil fil furuqil lugawiyya tun daga safha ta 214 har zuwa safha ta 216 duk sai bayani kan kalima ta ila da kuma hatta to waɗanda su ne zan ɗan tsakaro muna kawai kun san muna da kalima ta ila kuma muna da kalima ta hatta sai shuwairif ya ce da kalima ta ila da ta hatta yattafiqani fi anna kullum minhuma harfun kenan yadkhulu ala al-ismi wa yajruhu da hatta da ila kowace tana shiga cikin suna kuma tana masa jarra amma ya ce wa yaftariqani bari ka ji inda sun ka bambanta ita ila tana iya masuna zahiri jarra wa ila Allah turja'ul umur ko ba haka nan bane sannan kuma huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai kaga suna ne zahiri sannan kuma tana iya zuwa ga dhamiri ilaihi yuraddu ilmu sa'a yace amma ita hatta ba ta zuwa ga suna wanda yake wato abin nan damiri sai dai ta zamanto mai zahiri salamun hiya hatta matla'il fajr amma ba a cewa hatta hu hatta huwa ka taba jin hatta huwa babu la ita hatta ba ta yin jarra ga damiri na fata an fahimce ni sannan ita ita ila inji Sheikh Abdul Latif Shuwairif awsa isti'malan tafi fadin an fi amfani da ita daga hatta dan saboda ita ila gaya take nunawa amma ita hatta tana zuwa ƙarshe ne ba ta zuwa ga abin da a tsakiya kana iya cewa nimtu ila muntasafin laili amma baka cewa nimtu hatta muntasafin laili sai ka ce hatta nihayatin laili muna gane wannan da kyau sannan ya ce ita hatta an gane ko abin da ke cikinta yana zuwa ne ƙarshe in ka ce akaltu samakata hatta ra'asiha to shi ra'askin nan yana cikinta amma baka cewa akaltu samakata hatta nisfaha ba a cewa haka nan don ita ba a yarda sai an zo ƙarshe ne ake kawo ta dole sai abin da an nan tare da ita ya shigo cikin jinsi amma ita ila tana iya ɗauka abin yana ciki ko ko baya ciki ya kawo irin waɗannan abubuwa da maganganu sannan kuma ya kawo ila cewa ita tana shiga akan an almasdariya ina fata an fahimce ni sa'atlubu haqqi ila an akhudahu amma yace baka cewa sa'atlubu haqqi hatta an akhudahu laraba ba sa amfani da wannan sannan yace kuma ita hatta tana shiga akan an almasdariya mudmaratan amma wadda ta zamanto wujuban an gane ko misali kamar inda Allah ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr ina fata an fahimce ni to amma ita ila ba ta shiga zuwa ga an almasdariya almudmara baka cewa sa adrusu al-lughata al-arabiyya ila utqinaha a ila an utqinaha dole sai ka kaddara ta to ya dai kawo bayanai daban-daban ga ɗalibin ilimi zai fahimce su sannan magana ta ƙarshe da nake so in kawo game da wannan shine ita min da ila suna tarayya a cikin wani abu min tana nufin farkon abu ila zuwa mi zuwa ƙarshe kaga Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam sai ce mi ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina to amma ita hatta ba ta ɗaukar wannan ba ka iya cewa zahabtu min albaiti hatta almasjidi ba a amfani da wannan ina fata an fahimce ni to ala ayyati hal dai ita hatta in kaga ta zo to tana nuna abin nan yana ciki amma in kaga ila abin nan tana yiwa yana ciki yana waje sai ka samu qarina lafziya ko ka samu qarina ma'anawiyya muna ganewa ka san dan qur'ani yuna da an ka zo an ka ce summa atimmu siyama ila al-layli sai ce mi sai cikin dare ko ba ka nan bane to shi ila abin da ya kasa fahimta tana nufin abu ya zo karshe to ita in abu biyu ne to da an zo karshen daya za a shiga cikin daya annaharu da al-layli ba abu biyu bane da yini ya kare sai mi dare ya shigo kenan da rana ta faɗi dare ya shigo ba sai duhu ya shigo ba Allah bai ce summa atimmu siyama ila zulmatil layli ba muna gane wannan da kyau to kaga ita ila tana iya nuna abin yana ciki ko yana waje to karina lafziya ko karina ma'anawiya ita za ta baka to sai Sheikh Shuwairif ya ce kamar kace ishtaraitu al-arda min awwali hadhihi nukta ila akhiri hadhihi ila akhiri nukta min nihaya kina sai zaman to nan tunda kace min hadhihi nukta ya nuna kenan daga nan ta fara an gane ko sannan in kace sallaitu wara al-imam min takbiratul ihrami ila salami fa takbiratul ihrami dakhilatun fil ibtida ko ba haka nan bane to dan haka ita dai ila in ka ganta yana yiwa abu yana ciki yana yiwa baya ciki amma qarina lafziya ko ma'anawiya ita za ta yi ita za ta manta maka amma ita hatta tana nufin abin yana cikin shi domin sai ya zama to jinsi daya wanga kaji wani dan takaitaccen karatu game da hatta shi yasa siba waihi muna ji ko mun san sibawahi ko duk wanda ya san sibawahi ya san nahau ya san karatun nahau ya san sibawahi eh shi sibawahi asalin shi ma suna ne farisi ba larabci bane an gane ko alaramma sibawahi alaramma sun kace wai asalin shi sibawahi kalma biyu ce siba alaramma sun kace wai a wani abin da ake ce ma tuffah pom ko an gane ko to waihin kuma sun kace mai kamshi kenan asalin shi tuffahun ne wato wanda yake mai kamshi an gane ko to ala ayyati hal da yayi bincike kan hatta akaltu samakata hatta ra'suha akaltu samakata hatta ra'asaha akaltu samakata hatta ra'asiha uku din ga duk suna da ma'ana kuma siba wahi yana kwance gadon mutuwa kuma mutuwa za ta iske shi kuma bai ƙara bincike kan hatta ba mi yace sai yace sa'amutu wa fi nafsi shay'un min hatta yace zan mutu in koma ga Allah amma har yanzu hattan nan akwai abubuwa da ya kamata in yi bincike kan ta ban samu ba kawazuci na ilimi mu ko mutane mu ba su da kawazucin ilimi sai kawazucin duniya kaji harafi guda yake nan zuwa kan shi ina fata an fahimce ni to thumma ilaina marji'uhum Allah ce sannan gare mu ne za a maido su thumma nudhiquhum al'azaba shadida sannan za mu dandana musu azaba mai radadi thumma ilaina marji'uhum shine ake kira al-masdar al-mimi to shi ma jiya na faɗa cewa a safha ta 403 amma ba ta 403 bace a safha ta 407 zuwa safha ta ɗari hudu da goma sha uku ka riƙe da kyau a cikin littafin alƙararatun nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaimi sai ya ce kalima ta marje malaman majma'al lugha al-Qahira suka yi zama an gane ko babban majma'al lugha na duniya na al-Qahira shine fi girma sai sun ka ce يجوز أن يجي اسم الزمان اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي من الفعل الثلاثي الأجوف اليائي على مفعل فيقال مثلا المسار لمعنى السير شي مفعل cikin larabci in dai masdar mimi ne in an ce masdar mimi masdar ne amma yana tare da mimu mai nuna aiki to da masdar mimi da ismul zamani da ismul makani sun ka ce yana iya zakkuwa daga fi'ili mai ajwa fulya ala wazni maf'al kama almasiru sai ka ce almasar kaga almasar ma'ana nawa gare ta ma'ana uku almasar tana nufin mi lokacin tafiya almasar tana nufin mi wurin tafiya almasar tana nufin mi tafiyar da kanta kaga yazan mushtarak sai yace kuma au makanahu ko ko wurin da an kai abu kaga matar shine mi wurin da jirgi yake yake abin nan to yake yake tashi aeroport ko ko ko airport to wannan mushkila ce wadda malaman lugu suka kawo sai sun ka ce idza kana al fi'lu thulathiyyun mu'tallul ayn fa inna masdaruhu al mimi yakunu ala wazni maf'al in an ce mu'tallul ayn aini shi tana da matsala kaga taba ya tubu sai a ce mi matab an gane ko nama ya namu sai a ce mi manam ko baka dan bane to sai malamai sun ka ce to amma an samu waɗansu masadir marmakon su zo akan wannan sai sun ka zo sabanin wannan kaga raja'a yarji'u sai a ce mi marji'a shine mi shine ismul zaman shine ismul makan to al masdarul mimi sai zaman to mi marja ya kamata ya ɗauki fata ko da yana da kasra ya kamata shi ismu abin nan amma majma'al lugha al-qahira sun kace kai larabawa wani lokaci suna da irin shi kaga qur'ani manukun ya ce marji'ukum marja'akum sai ce mi thumma ilaina marji'uhum misali wa yas'alunaka anil mahidi kaga ya kamata ya ce anil mahad sun da mi tun da masdar mimi ne to kaga sai ce anil mahid to sai malamai sun kace kenan ya halatta in ji malaman lugha yanzu in kaga dama in ka ce sara yasiru sai ka ce mi masar ko ka ce masir ya zan masdar mimi ya halatta sun ka ce don Allah ka kuma mutane wahala shi kuma Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya ce a'a shi matar aslan ba ma daga ba daga tsara ya tsiru bane yace larabci kala biyu gare shi larabawa suna cewa tsara ya tsiru sai a ce mi tsairan wa tsairanan ko ba kalan bane kuma suna cewa tsara ya tsuru to ashe waɗanda ka cewa ya tsuru a larabcin suna an ka ce almatar sai sun kasa tsammanin daga tsara ya tsiru ne ba a ce almatiru ba kaga wannan sai zaman to kuskure ne kai baka sani ba karamcin bincin kake kai ka da haka wannan littafin ku yi kokari ku same shi alqararatun nahwiyya wat tasrifiyya wanda yake littafi ne wanda an tattaro mas'aloli na lugha na zamani da ka'idodin da malamai sun ka kawo da tattaunawa da an kai almuhimmu mata'un fi duniya dan jin daɗi ne kaɗan za su yi a duniya thumma ilaina marji'uhum sannan gare mu za a maido su me yasa yace bai ce marji'uhum ilaina ba sai ce ilaina marji'uhum ga Allah ne kadai za a maida su dan kowa ga Allah zai komawa ko ka kai ko ka so sai ka koma ga Allah kai duk kahircin da zaka yi kai duk ta'addancin da zaka yi amma baka saka ce baka koma ga Allah ba ko kana ce baka koma ga Allah a da mala'iku sun zo kare ka takari ba su amsa cin hanci ba su amsar rashawa kuma su mala'iku ba ‘yan adam ba ne ba su da kabila ba su da ɗan yanki da an ce su zo da kai zuwa za su yi da kai don haka ka gyara alaƙa ka da Allah ya haka ce malaman na suna ɓata wa mutane lokaci suna kaza suna kaza wallahi ba malamai sun ka ce kai azumi ba ba malamai sun ka ce kakkai zina ba ba malamai sun ka ce kakkai shirka ba Allah ne ya ce kakkai za ka bari gare ka ba za ka bari ba ci gaba ko fir'auna da ya gama mala'iku cewa ya tuba Allah ce ba a yarda ba حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين والله كهترى da haka duk ta'addancin ka idan mala'iku sun ka zo zaka nemi tuba wallahi ba zaka iya ba ka manta da duk wani jiji da kai da ka kai kai wane na kai ko ta tsiya ne kai excellence ne kai mai kuɗi ne kai mai mulki ne kai mai mine ne wallahi duk ka manta da wannan in an ce ma Allah ya ce ka tuna wanda ya halicce ka na an ka ce ya ce bakin ta ke ga in kana son ka tsira Allahumma amin thumma ilaina marji'uhum sannan gare mu ne za a maido su kenan la ila ghairina thumma nudhiquhum al'azaba shadida sannan Allah ce za mu dandana musu azaba mai tsanani nan mun kace alramma al'azab yana matsayin mi al-mujmal ko baka da bane muka faɗa jiya duk in kaga kalima ta azaba ta zo tana zama mujmal tana bukata abin da zai fassara ta Allah ce za mu yi musu azaba mai radadi ko ko mai tsanani shine ashadid ko to ya za a yi musu azaban mai tsanani sai ka tattaro ayin da sun kai bayanin yadda za a yi mai yan wuta azaba a cikin alqur'ani mai girma ga sunan suna nan cikin surori daban-daban daban-daban daban-daban Allah ya faɗi duka yadda za a yi musu azaba in ka ɗauka cikin sura surori daban-daban ba zai iya ce maka sura kaza ba amma dai ɗauka in ka diba cikin suratul kahfi akwai da za a yi musu azaba in ka ɗauka cikin cikin suratul hajji akwai da za a yi makafirai azaba in ka ɗauka cikin suratu fatir akwai da za a yi makafirai azaba in ka ɗauka cikin suratu kaza akwai da za a yi musu azaba cikin suratu shu'ara akwai da za a yi musu azaba wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatul jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun to ga azabat fa kubkibu fiha hum wal gawun a azabar shadida kenan fa mun gane to na tsaya bakin nan ثم نذيقهم العذاب الشديد الله يتي زامو دندنا musu azaba mai tsanani ashadidu ala ramma mai tsanani bima kanu yakfurun saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah kenan in kaga mutum wuta kakkasa tsammanin an zalunce shi ne an yi wa'azi ne yaqiya an yi mai bayyana yaqiya ya kan gari to kuma nan duniya ma gwamnatoci suna da gidan kaso ko ba haka nan bane to kai yi ma gwamnati iskanci ta darme ka kaka son Allah ka yi wa da kaka so kuma shi kai ka lahira ya saka aljanna katon kaddara kai ba addini ta'addanci kuma Allah ya dauke ka ya saka aljanna baiwa ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla Allah na ce kalla ba ni ba da haka in kana sallah ka bi Allah ka bi Allah wannan daga ce maka aiwai ba a san wadda ta kayawa ba in an ta yi lahira kaka ba a san wadda ta kaya ba ka ci gaba da tambada kuma ka zo ka shige aljanna mi ka ɗauki Allah wasu su tashi su yi sallah lokacin sanyi ana ana sallah asuba tun da sanyi su tashi su yi su yi sallah kai kuma kai baccinka ka ce ma lahiran nan kawai wani kai sai dai zistora zistora lahira ka ce istuwar ta kuma a zo lahira kuma Allah ya dauke ka aljanna waɗanda sun kai ma addini ne hidima kuma Allah ya kai su Allah ya kai su wuta ko ko a baka babban matsayi a nan duniya kai kuncin ka kake ibada wasu su yi ma Allah aiki kai na saru su biya ka nan duniya ka koyi angle english ka koyi faransai faransanci turawa sun taimaka ma sun daga sunanka sun yi kokari ka samu babban matsayi a ƙasarsu da kuma ƙasashenku su taimake ka saboda ka iya yaren su kayi musu aiki su biya ka da nan duniya shi kuma Allah waɗanda sun ka koyi littafin shi suka koyi sunna annabin shi sallallahu alaihi wasallama sun kai mishi hidima a ta yi lahira shi shi maida su baya kai shi maida ka gaba ni ka dauke Allah ni ka dauke Allah أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم sa'a ma ya hukumun ba ka gane sai dai distor wallahi sai ka zo gaban Allah malam muje aya ta gaba watlu alaihim naba nuhin ha Allahumma amin na'am watlu alaihim naba nuh na'am إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن عليكم أمركم غما ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا ثم قضوا إلي ولا تنذرون
القرآن كنا كاجي الله تي وإنه لكتاب عزيز alkur'ani kenan dan haka dan kaje wasu na ce maka wai kai baka kuskure cikin qur'ani mai 60 ko mai 120 a sunan ka koma ne ne wallahi ka kyawun nan wai kamar ana nuna ma zaka rinjaye Allah shi Allah ya ce qur'ani gagara ba dauna kai ko ka ce a kai baka kuskure cikin qur'ani ka rinjaye qur'ani waye kai zabarwa suka ce nin maino ka ce baka kuskure wallahi kariya haka qur'ani a wallahi sai kai kuskure cikin qur'ani kowa ɗai mai magin di duniya wallahi sai kai kuskure eh don haka mu muna kuskure cikin qur'ani kuma in mun gani muna gyarawa ba ta kare ba eh to kamar yadda muka sani muna farawa ne da munasaba shine da Allah subhanahu wataala ya ce watlu alaihim naba'a wato abin watlu alaihim naba'a nuhin yace inji ibnu ashur dama da munasaba muke farawa intiqalun kama an tashi ne min muqara'atil mushrikina bil hujaji daga bugun mushrikai da hujja shine muqara'a kama a ce an fito na fito koko an fafata da mushrikai bil hujaji sati'a da an ka ba su hujjoji sati'a asalin sata'a shine abin da yake mai haske ma'ana hujjojin da suke bayyanannu ala butlani dinihim Allah ya tashi daga hujjoji kenan waɗanda ya bayyana mushrikai addinin su ba na gaskiya bane wa bid dalailil wadiha kuma Allah ya wato fuskance su da dalilai waɗanda suke wadiha a fili ƙarara ala tafnidi akadhibihim da Allah ya ƙaryatar da ƙaryace ƙaryacen su da suke yi wa takdhibihim da kuma ƙaryatawa da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma takhallala min zalika min al-mau'izati da abin da ya shigo tsakankanin wannan shine takhallala an gane ko abin da ya shigo tsakankanin wannan min al-mau'izati na wa'azi wal wa'idi da kyacewa bil azabi da azaba al-ajili kyacewa ta azaba ta gaugawa wal ajili da wadda take ta jinkiri wadda sai lahira za ta zo wal irhab da kuma tsoratarwa ila ta'arrudi lahum bi dhikri ma halla bil umamil mumathilati ahwali hali ahwalihim sai Allah kuma ya tashi daga ya to bayan ya nuna abinda suke banna ne da abinda sun ka faɗa ƙarya ne da kaza da kaza to sai Allah ya tashi ya ba su labarin shine kenan daga intiqal sai kuma mi sai ila ta'arrudi ila ta'ridi lahum بذكر ما حل بالأمم المماثلة أحوالها لأحوالهم سي الله يكومو ينا باسو لابارين الأمومين دا halin su su mutanen makka da halin waɗannan al'ummomin ya zamanto mi ya zamanto ɗaya sai ya ce istiqsa'an li tara'iq- li tara'iqil hujaji ala ashabil lujaji istiqsa shine kai matuƙa shine istaqsa yastaqsi istiqsa'an kai matuƙa litara'iƙil hijaji ga hanyoyin hanyoyi na hujjoji ba hujjaji na ake nufi ba hijaj tattaunawa ala ashabin lujaji akan mutanen da suke masu mi masu jayayya ma'ana bayan Allah ya nuna musu ƙarya suka yi ƙarya suka yi ƙarya suka yi su ce kaza a ce ƙarya ne su ce kaza a ce ƙarya ne a tsoratar da su da azaba ƙarshe sai an ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa tulu alaihim naba'a nuhin ka ba su labarin mutanen annabi Nuhu don su gane cewa irin wannan katobara da su kai kana ji ba su suka fara ta ba don haka su sani akwai waɗanda suka yi irin wannan ba su sha ba domin mi bil misali yattadihul maqal to don haka wannan yana daga cikin abinda shine an munasaba bayan an baka hujja an baka hujja ka ki yarda to sai a buga maka misali ko a garin ku sai a ce maka in kayi abu kaza nan da nan suka ji an ce ai wani ya irin wannan bai sha ba ko ba ganin bane sai a ce ka to kai hattara to kaji im- irin munasabar da ibnu ashur ya kawo amma saboda lokaci bai da yawa shi ma mai wannan littafi at-tanasub bainal ayat gaskiya ya kawo bayani wanda alal akalla zamu dan tsakura muku shi sannan mu faɗi munasabat dan wannan aya bayanan da a karkashin ta suna da yawa an gane ko to da an ka ce watlu alaihim naba nuhin sai sun ka zo sun ka ce wa ba'da zikri adillatil wahdaniyya bayan Allah ya kawo dalilai da suke tabbatar da tauhidi wa zakara ma jara bainar rasuli wal kuffar kuma Allah ya ambaci abin da ya gudana tsakanin manzo da kafirai na tattaunawa zakara Allahu huna sai Allah ya faɗa anan ba'da qasasil anbiya'i an gane ko qasasil anbiya'i Ma- ma'ana ne ya kamata yazo ba'da qisasil anbiya an gane ko sashin kisa domin alqissatu jam'uha qisas alqasas shine masdar suratul qasas suran masdar ce fartadda ala atharihima qasasa to sai Allah faɗi sashen kissoshin annabawa li ya'lamal mushrikuna dan mushrikai su san aqibata ban kadzabal anbiya karkon wanda ya karyata annabawa ba harko ake kallo ba kullun in ka ji wani ya taso shi na iskanci bali kallon harkon shi a'a ƙarshe ake so akwai waɗanda sun ci duniyarsu amma ƙarshe ya ta ƙari gare su ba ta yi kyau ba to don haka wali ya ta'assa annabiyu sallallahu alaihi wasallam biman qablahu min al-anbiya'i li ya ta'assa wasu malamai suka ce ba a cewa li ya ta'assa domin ta'assa daga at-ta'assi na bakin ciki ne daga al'asa ya a ce li ya tasiya i'tisa'an shine na koyi daga uswatun wasu malaman lugu sun ce kai an yi kalbul makani na sai an ka ɗauki ita waccan an ka mai daga waccan kenan uswatun asalin uswa alhamda take to kaga liyata assa kaga ta'assa kamar yayi bakin ciki ne daga al'asa shi ko asalin shi i'i tasani i'i tasa i'i tasa an gane ko kenan alhamda ita ke mi ita ke ta gaba i'i tasa sai sun ka ce ta'assa kenan i'i tasa alhamza tana gaban ta'un yanzu kuma an ɗauko ta an maido ta gaban sinun sai ya zama to liyata assa haka sun ka faɗa almuhimmu dai don annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi biman qablahu ga waɗanda suke gabanin shi min al-anbiya ina annabawa fa yakhiffu alaihi ma yalqa min at-takdibi ƙaryata wadda ake mishi sai ta yi mi sai ta yi mishi sauki an gane ko fa bada abi qissatu nuhin alaihi salam sai Allah ya fara da qissa ta annabi nuh alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim kaji munasaba to bari mu kawo littafi na uku cikin munasaba saboda irin wannan munasaba tana da amfani cikin littafin wannan tanasuk na mushaf darus sahaba sun kace lamma zakara Allahu dalaila bayan Allah ya faɗi dalilai wal bayyinati da hujjoji bayyananu ala alal wahdaniyya akan cewa shi kadai cancanta abauta masa wa butlani ibadatil awthan bayan Allah ya bata cewa ya nuna abin da ke nuna bauta ma gumaka abu ne wanda bai dace ba ƙarya ne shirme ne shara'a ba da zalika sai Allah ya shiga cikin bayani an gane ko shine shara'a huna ba wancan shara'a ba in an ce shara'a fi shay'i ay dakhala fihi aw bada bihi sai Allah ya fara bayani fi bayani qisasil anbiya'i wa bada bi qissati nuhin alaihi salam wa fi tilka al qissati fa'idatani to da ba nan nake so in zo qissa annabi nuhu tana da fa'ida guda biyu ga su a gurguje الأولى أن قوم نوح عليه السلام cewa mutanen annabi Nuhu lamma asarru alal kufri lokacin da suka doge akan kafirci ajjalallahu halakahum bil gharqi sai Allah ya gaugautar da halaka su da mi da nutsewar su cikin ruwa wa fi hadha takhwifun wa tahdidun li ahli makkah wa mushrikil arab kenan wannan akwai tsoratarwa tunda sun ka ƙi sai an ka sun ka ce Allah ya gaggauta su amma Allah bai gaggauta su ba dan liban tare da sunan eh sun ce Allah ya gaggauta su Allah bai gaggauta su ba mun gane mi addalili na don saboda Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama shekara 950 ana wa'azi an gaggauta ba a gaggauta ba muna ganewa mallami na tana ya faɗi magana tana to shikenan kuskure na kuma kowanan shi to wasaniya fa'ida ta biyu dalilin da sa an ka kawo kissa ta mutanen annabi nuhu an gane ko anna kuffara makkata mutanen makka kanu yasta'jiluna al'azaba suna cewa suna gaugawa suna cewa ai gaugawa kawo azaba tahakkuman da hababba ne don izgili shine tahakkuman ba wancan na tahakkuman ba don yin hukunci ko shaci fade a'a tahakkuman da hababba tana nufin izgili suna yin izgili wa fi azabi qaumi nuhin alaihi salam idatun wa ibra kenan cikin kissan mutanen annabi nuhu akwai wa'azi akwai abin lura waɗanda sun kai ta ƙoƙarin cewa a kawo azabar sun sha ko ba su sha ba su sha ba to a nan kafin in shiga cikin bayanin ɗaiɗaikun kalimomi shine cewa wanga shi ake kira alƙasasul ƙur'ani malamai can da sun yi rubutu akan wannan uslubul ƙasas alƙur'ani akwai littattafai da an kai cikin wannan akwai imamul wahidin mai saburi yana da littafi ƙasasul anbiya ibnu kathir yana littafi qasasul anbiya amma na ibnu kathir yafi saboda shi ya tace asar gwargwado kuma an yi tahqiqin littafin sa wancan galibi sai ka iske an kawo isra'iliyata a cikin shi na imamun ne saburi mun ji wannan da kyau na dai malamai kuma yanzu na biyu a wannan zamani sun yi littafai akan qasasul qur'an sannan kuma su qasasul qur'ani maudu'i ne qur'ani ma'ana kissoshin da Allah ya kawo a cikin alkur'ani sai ka ɗauke su kowace kissa akwai wa'azi a cikin takarkashinta ko ko akwai hikimomin da sun kasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo waɗannan kissoshin shikenan me yasa Allah yake kawo waɗannan kissoshi saboda mu ɗauki wa'azi me yasa Allah yake kawo waɗannan kissoshi don saboda mu samu kwanciyar hankali shi yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane ko wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak kissososhin suna da amfani kuma don saboda ku ɗauki wa'azi da gare su mun ji wannan da kyau ko to bari mu ɗauki ɗauki kun kalmomi duk da yake lokaci ya tafi ba za mu iya samun bayanin abin nan ba watlu alaihim ka karanta musu ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine watlu kenan daga tala yatlu ne fi'ili mudari'i utlu fi'ili amri utlu ba a cewa utlu babu wawan an gane ko alaihim akan su ai fara makkata mutanen makka kafiran makka ba ana nufin qur'ani ya shafi kafiran makka ba a'a nan a wannan lokacin da su ne ake yin gaba da gaba muna fata ina fata an fahimce ni an gane ko naba'a sai mai jalali ne yace abinda ake nuhi da naba khabar kenan labarin nuhin annabi nuhu wa yubdalu minhu kaga nan ya shiga nahawu abinda zai zama towa badalin naba'a nuhin id qala liqaumihi kenan shi naba'a nuhin إذ قال لقومه يا قوم بدلينا ناشي domin labarin annabi nuhun shine إذ قال لقومه يا قوم kaga wani in an ka zo an ka ce wa yubdalu minhu sai ce kai wani bayani na can yake kai ba da bukata ta yi ai ta tahiya ai ta tahiya gidan wa a dai bayani a gane wa yubdalu minhu kenan zai zama towa badali iz qala liqaumihi lokacin da ya ce ma mutanensa ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum in yayi muku tsanani shine in kana kabura ai shaqqa shine shakka alaihi ya shukko alaihi ai kabura alaihi abin yayi masa girma ko ba karan bane to in kana kabura alaikum in yayi muku girma maqami daga qama yaqumu sai zaman to mi maqam ko ya zaman to al masdarul mimi ko zarful zaman ko zarful makan yanzu mun kai shi taba yatubu mata nama yanamu manam sara yasiru masa qama yaqumu maqam to in kana kabura alaikum makami tsayuwata kenan nan yana yiwa na nufin makami tsayuwata ina fata an fahimce ni an gane ko ya ce mi in kana kabura alaikum makami sai ce mi wa tazkiri a kahidi da tazkiri can cikin jalalin lubsi fikum lubsi daga labisa yalbasu lubsi fikum zaman da ni a cikin ku shine lubsi rike da kyau an gane ko wa tazkiri da kuma tunatarwar da nake muku wa'azi iyakum an gane ko ma'ana in zaman da ni cikin ku na jima cikin ku kuna ganin kullun kun san ce da an cinka ka in kana zancen lahira da abin da sai a cikin gani gashi can zai bata mana wuri sai ka ce ni bari ma tashi in tiyata zancen lahira zai kawo zancen kaza zancen kaza mu ko ba mu son zancen lahira kakka so zancen lahira in zaman ka ina fata an fahimce ni to sai a ce in ka jima cikin mutane kana musu wa'azi kullum sai su kyamace ka to sai annabi nuhu ce in in zaman da ni yi cikin ku da kuma wa'azin da nake yi muku an gane ko yayi muku girma tazkiri bi ayatin lahi da nake muku wa'azi da ayoyin Allah to ku sani fa fa'ala Allah tawakkaltu ni ga Allah kadai ni dogara ban dogara da wani katon kaddara ba na ba an fahimce ni fa ajmi'u amrakum ku tattaro al'amuranku akwai qira'at daban-daban zamu zo gobe idan Allah ya kamu rai akwai fajma'u amrakum an gane ko qira'a ce tarwais akwai kuma fa ajmi'u amrakum in an ce fa ajmi'u amrakum ku tattara al'amarin ku a'azimu ala amri ku taru gaba ɗaya ku kudurta anniyar za ku aikata wani abu taf'alu nabi wanda za ku aikata da ni wa shuraka'akum ku tattaro wato abin nan naku ababen bautakku ya ce walwawu bi ma'ana ma'a kenan wajma'u amra shuraka'ikum ko ko ku ku shirya min makirci gumakanku da kun ce suna iyawa su ma ma'akum su haɗu tare da ku ina fata an fahimce ni ya ce thumma la yakun amrukum alaikum gumma kada wani al'amarin ku ya zama to gummatan ya ce masturan ɓoye ma'ana in za ku yi min abu ga ku yi shi a ɓoye ku ce a'a kun shirya shi da ɓoye ku hito hili bal azhiruhu ku bayyana shi wa jahiruni bihi ka gani ko ku fito min da shi ma'ana ku fito na fito da ni karara sun maƙudu ilayya ya ce to umdu kenan ku shuɗike fi ma a rattubuhu ga abin da kun kai niyya ku taso gaba ɗai ku zo wala tunzirun kak ku saurara mini tumhiluni fa inni lastu mubaliyan bikum ni ban damu da ku ba saboda Allah in ba imani ya ga mutum shi na wannan magana ka ce kowa shataru to in kana da imani ka imani ya kai imani kai ka san babu abin da ya buwaye Allah shi yasa annabi Ibrahim kuta za a jefa shi amma bai damu ba ana jefawa Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim duk wanda an ka ce ma akwai wata power a duniya wata puissance a duniya sai ka tuna Allah gaba ɗai wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون شي الله أنا ذنت وسع كرسيه السماوات والأرض وكان أرشه على الماء يا زاي أتي halittun Allah duniya gaba ɗaya tana daga cikin ƙananan halittun Allah su da kansu turawa in sun ka auna sai a ce maka an gano wani tauraro a duniya in an ka auna a sararin samaniya ya lumka duniyar da muke ciki so miliyan kaza duk da muke cikin tawa tauraro guda fa to yanzu sai a ce maka a'a ai ko ta fisan su wadda za ta rinjaye ubangiji a'a lokaci in bai yi ba bai yi ba to dan haka dai wagga kissa da Allah ya kawo uslubi ne na alqur'ani za a ba kafirai labarin waɗanda sun ka gabace su saboda su ɗauki izina ɗauki misali na ƙarshe wanda gare shi za mu tsaya cikin suratul qamar kaga da Allah ya ɗauko suratul qamar sai ya ce mi kazzabat qablahum qaumu nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir da an ka kare sai an ka ce mi kazzabat samudu bin nuzur ko ba ka nan bane a'a kazzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur ko ba ka nan bane an ka kare da adawa an ka ce zuwa ga samud kazzabat samudun bin nuzur fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhal lafi dhalalin wa su'ur ko ba ka nan bane sannan kuma an ka zo zuwa ga mutanen annabi lutu wala qad jaa abin nan kazzabat qaumu lutin bin nuzur ko ba ka nan bane an ka kare kissar su an ka zo zuwa ga kissar fir'auna wala qad jaa ala fir'auna an-nuzur ko ba ka nan bane kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir to bayan wannan sai Allah ce to akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur akuffarukum shin ku kafiranku na makka kangararrunku tatattun yan iskar ku na makka khairun min ula'ikum su ne suka fi alkhairi da waɗancan kafirai am lakum bara'atun fi zubur ko ko kuna da wata hujja a cikin littattafai ku Allah ya keɓance ku da waɗansu ba zai muku azaba ba am am yaquluna nahnu jami'un to sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته